To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu sauraron mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. To, jama'a muna tare da Maulana Shak Malam Nasir Shak Ado Musa ta fawa balewa akan wannan layi da za mu ci gaba da tafsirin mu na watan a Ramadana yau 6 April uh, da uh, 2022 wanda Maulana zai ci gaba da halka na tafsiri halkansa ta uku kenan da za mu ci gaba da tafsiri da wanda ya ɗauko mana wancan shekara 2001 shai ya kawo mana tafsiri farko har ƙarshe amma wannan kuma shaigi bai so ya dakata ba saboda suna kasan Saudiya kamar kan da nake magana suna umra amma duk da shi bai iya ya tsayar da karatun ba za a ci gaba da tafsiri kuma a za ku gani cewa tafsirin da shi yake karanta kan kansa yake karantu bakin kuma ya, kuma fassara. A shayi ya zo mana da tafsiri a suratul bakara ko da yake da yake karanto mana? Mun tsaya da waɗanda suka yi tambayoyi muhim sosai a kan cewa sallah a cikin jirgi wanda shaihi ya nuno mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam inda an ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba sallah akan buraka ko kan rakumi da wasu ababa to sallah a cikin jirgi ya halatta wanda shi ya kawo mana hadisai da wasu ababa da cikin karatun alkur'ani kuma da ya karanta mana insha Allah shaihi zai ci gaba da mu akan haka kai da kake da tambaya abinda muke nunawa ba mu bude layi saboda a nan an fi son natsuwa sosai. Za ka yi muna audio ne shi kamar kan da aka yi muna jiya haka za mu ci gaba da ita a yau. Audio za ka yi, ka yi tambayoyinka a cikin audio za mu play uh, audio shehi ya ji ya ba da amsa kowane rana shehi zai amsa tambaya guda biyar ne in ya wuce biyar sauran shi mu saka shi next day in Allah ya so ya yarda. Shi yasa jama'a ku saurara mu ji tafsiri da shai zai muna 2022 yau date 6 April da za mu ci gaba da wannan tafsiri halkansa na uku kenan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ya mulana.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم وبعد godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai sarkin da ya kaddara mana numfashi zuwa wannan rana yau ranar Laraba, insha Allahu, za mu ci gaba da gabatar da tafsiri na uku a wannan wata na Ramadan, wanda yau mun kai wato uku a biyar ga watan Ramadan wanda ya daidai da shida ga watan hudu 2022. To, alhamdulillahi, kamar yadda yan uwa suke fuskantar wannan karatu kai tsaye da yake zuwa muku a nan tashan Facebook kai tsaye da kuma a sauran tashoshi da ake sawa na talabijin musamman alfaida da sauran kuma tashoshin yada sadarwa musamman nan kafanmu na sarki zaki mkk rasulun aminun wanda ya tsaya kwarai da gaske wajen gabatar da wannan tafsiri a cikin wannan shafi mai albarka domin ta zamto tarihi mu dawwana har zuwa ranar tashin alkiyama da kuma wato shafuffuka musamman namu wanda ke taɓarke da sunanmu da kuma wajajen da yake na kafafen gidan rediyo wanda insha Allahu kowanne muna musu godiya da kokari da aka tsaya yi da kowa wanda ya tsaya wajen ba da gudumawa na sai an tabbatar da wannan tafsiri da ci gabansa. Yau za mu tashi a karatunmu a cikin aya na ɗari da hamsin da ɗaya daidai jiya muka tsaya, mun tsaya ɗari da hamsin da ɗaya daidai yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake yi mana bayani game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. da cewa alƙiblarsa na ɗakin Ka'aba ita ce asalin alƙibla yanda har Allah yake gaya mana cewa wa min haisu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra Allah ya mana bayani cewa lallai ɗakin Ka'aba yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan ne asalin alƙibla kuma dukkanin inda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ya fuskanci wannan ɗakin Ka'aba fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wanda Allah ya mana bayani ƙarshe ke cewa lallai wannan abun Allah da kansa shi ya zaɓi ya nuna wa annabi da al'ummansa mafakar da za su yi ibada, li Allah ya kuna linnas alaikum hujjatun illal ladina zalamu wanda Allah ya ce ya yi alkawari, ya yi wannan dan ya raba manzon Allah da addinin musulunci da wani baiwa na wasu mutane, sai dai wa'inda suka yi zalunci daga cikin su kawan mushrikan Makka, Allah ce fala takshawhum wakshawni wa li utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun. To ubangiji madaukakin sarki zai ci gaba da mana karatu da kuma aya wanda yake mana bayani game da wannan al'amari wanda yake mai muhimmancin gaske Allah yake ce mana Bismillahir Rahmanir Rahim كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون Allah madaukakin sarki yake ban bayani akan wannan aya wanda suna daga cikin ayoyi da suka ɗauko martaba da daraja na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah yake cewa kama arsalna fikum rasulan minkum kamar yadda muka turo muku annabi manzo daga cikinku yatlu alaikum ayatina yana karantar da ku ayoyinmu wa yuzakkikum yana tsarkake ku daga dukkanin cututtuka na zuciya wa yuallimukum alkitaba yana kuma karantar da ku alqur'ani wal hikma da hikima wanda malamai sun tafi jumhurin su akan cewa shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun yana sanar da ku abubuwan da baku sani ba na ilimin science ilimin sociology ilimin ilimai daban-daban wanda babu su annabi ya karantar to akwai abin bayani anan shine abu mafi girma anan shine sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai wajen fassara wannan ayan sai suka ce to me hikimar wannan aya aya na gaba sai Allah ya ce fazkuruni azkurkum ku ambace ni zan ambace ku to malamai sai suka ce fassaran wannan ayan aya ce da take tsakiyan ayan fazkuruni azkurkum wacce take gaba ma'ana kamar yadda Allah ya ce kama arsalna fikum rasulan minkum ay fazkuruni kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina zakikum alkitaba bil hikmata wal hikmata wa yuallimukum ma la takunu ta'lamun azkurkum fazkuruni kama arsalna fikum rasulan ku ambace ni kamar yanda na ba ku baiwa na turo muku annabin da babu wani annabi kamar shi shine annabi Muhammad ya tulu alaikum ayatina yana karantar da ku alqur'ani wannan fassara na farko kenan sai suka ce wannan ayan an yanko shi ne daga tsakiyan fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ma'ana fadhkuruni kama arsalna kama arsaltu fikum rasulan kenan to anan wasu malamai masana ilmin nahwu da makamantansa sun yi wato ɗauki ba daɗi kowa da irin wannan ka'idan su kawo wannan ka'ida me ya kawo ayi takdimin me ya kawo kaza wasu malamai kuma suka ce a wannan aya isali ne kama din nan wannan yana isalin ayar baya ne da Allah yake cewa la Allah yakuna linnasi alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minkum minhum fala takhshawhum wakhshawni tallati wa li utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtaduna kama arsalna fikum rasulan ma'ana anan da Allah ya ce wali utimma ni'mati alaikum na cika muku ni'ima ta yadda ni da kaina na tsayar muku da ɗakin alƙibla ni da kaina na nuna muku ɗakin Ka'aba wanda nan ne za ku fuskanta ku bauta mini to na yi haka ne ba a banza ba dan wali utimma ni'mati alaikum ina son na cika baiwar da na muku ku larabawa ku al'umman annabi Muhammadu me dalili kama arsalna fikum rasulan ai in ba ku manta ba dama na turo muku manzo shine annabi Muhammadu wanda wannan ma ni'ima ne mafi girma shi yasa yaya me ya dalili Allah ya faɗa mana annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam daga cikin addu'ansa lokacin da annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam wato ya wato gina ɗakin Ka'aba da shi da annabi Ismail daga addu'an da ya ce rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa yuzakkihim alkitaba wal hikmata Allah yana bayanin cewa annabi Ibrahim ya zo yayi addu'a rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wato annabi Ibrahim lokacin da ya gina ɗakin Ka'aba yayi addu'a yake cewa ya Allah wannan ɗakin Ka'aba da na gina ina son inni askantu min zurriyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baitika al-muharram rabbana li yuqimu as-salata faj'al af'idatan minan nasi tahawi ilaihim annabi ibrahim ya ce inni askantu min zurriyati biwadin ghayri dhi zar'in inda baitika al-muharram to ya aje al'ummansa ƴaƴansa matansa da ƴaƴan da ɗansa ya bar su ajeji Allah ya turo shi da shi da ɗansa kuma suka zo suka gina wannan wajen to da ya gina wannan wajen sai ya addu'a yace ubangiji wa ba'afim rasulan wannan al'umma na garin ɗakin Ka'aba na Makka ka turo musu manzo ya tulu alaihim ayatika wanda idan yazo zai karantar da su ayoyinka wa yu'allimuhum alkitaba in yazo zai karantar da su alqur'ani wal hikma zai karantar da su hadisi in yazo zai koya musu ilimi in yazo zai koya musu hikima da dabarar rayuwa da mu'amala da makamantansu wanda ga sunan waƙi a cikin rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabi Ibrahim wannan addu'an san sai Allah yake cewa to ai yana daga cikin cikar ni'imar da ni nayi muku kama arsalna fikum rasulan kun manta addu'an da annabi Ibrahim yayi to gashi na turo muku manzon ya tulu alaikum ayatina yana turo yana karanta muku alqur'ani wanda in an ce tala ya tulu tilawatan ana magana abin da ya shafi karatu na alqur'ani yanda ake biya shi Allah ya ce ya tulu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyinmu wa'innan ayoyin bi ijma'in malamai yana tabbatar da cewa ayoyin alqur'ani ne annabi sallallahu yana karantar da ku ayatina ayoyinmu na alqur'ani yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum sannan kuma yana tsarkake ku wannan yutahhiru qulubakum min al-adnasi yana tsarkake zukatanku daga dukkanin cututtuka na rayuwa wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba gashi kuma wannan annabin yana sanar da ku littafi wannan littafin shine sukutum alqur'ani wal hikma yana sanar da ku hadisi wanda malamai wasu sun tafi akan cewa yato ayyukum ayatina yana karanta muku ayoyin mu suna nufin ayoyi ne na samuwar ubangiji to ala ayi halin dai duka qur'ani din in ma an ce ayoyin samuwar ubangiji ne qur'ani ne in an ce ayoyi ne na samuwar alkaun qur'ani ne in an ce ayoyi ne da suke ishara da annabawan da suka gabata ma duka dai alqur'ani ne wa yu'allimukum alkitaba ga annabin yazo yana karantar da ku alkitaba littafi wanda dama yana daga cikin sunan alqur'ani alkitab kamar yadda Allah da kansa yake cewa zalika alkitabu la rayb fihi hudan lilmuttaqin wannan alkitabu littafi a cikin sunan alqur'ani akwai an-nur Allah yana kiran alqur'ani da cewa an-nur akwai cikin sa akwai az-zikr Allah yana kiransa da cewa az-zikr a cikin sunansa ana ce masa ummul kitab wanda ma sunan alqur'ani ne ana ce mishi alburhan ana ce masa alhaqu ana ce alqur'ani sunan naki da dama wanda yana suna kusan 20 da wani abu wanda idan mun koma wajen malaman ulumul qur'an irin su al-imam al-ghazali da mu ji bayani da suka yi a cikin wato bayanin su akan sunan nakin alqur'ani wanda suna nan daban-daban to Allah ya ce yatlu alaikum ayatina wannan annabi yana biya muku ayoyinmu na alqur'ani wai zakkikum yana tsarkake zuciyarsu a tazkiya yana nufin tsarkake zuciya daga dukkanin cututtuka kamar yadda da ji ubangiji madaukakin sarki yana gaya mana a cikin alkur'ani wato Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa a cikin qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha duk wanda ya tsarkake zuciya ya samu rabo wa qad khaba man dassaha duk wanda ya turmuza zuciya cikin datti da kwaɗayin daudar duniya wannan ya kaɗe ya lalace ya asara to shi ne Allah ke cewa wannan wai zakkikum yana tsarkake zuciyar larabawa da ta cika da hassada da ta cika da girman kai da ta cika da badawanci da ta cika da munanan ɗabi'u duk manzon Allah ya tsaftace su ya tsamo su daga wannan ɗabi'un da mu ma wanda muke ajami da dukkanin al'umma wa yu'allimukum alkitaba wal hikma yana kuma karanta muku alkur'ani wal hikma da hadisi wanda anan tabbas wato alkur'ani alhadis qur'ani yayi nassi akan samun hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda dukkanin hikima hikima hikima zaka ga da yawa a qur'ani yana ishara ne ga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa manzo Allah da kansa yake cewa inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu lalle an bani alqur'ani da makamancin sa tare da shi wanda menene makamancin sa shine alwahyain alqur'an wal hadith qur'ani da hadisi dukkanin su wahyi ne daga Allah domin Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzo Allah ko furici ba zai yi ba yayi tauti ko tsaki ko kuma ya fitar da harafi sai an mai wahayi to idan annabi ya kasance haka ne dole sai an masa wahayi to wannan maganganun da ya faɗa ɗin dukkaninsu su ma wahayi ne saka hadisi shi kanshi wahayi ne mai zaman kansa domin annabi bayi motsi sai da wahayi kuma bin sa dole ne koyi da shi dole ne saka annabi sallam hadisi ba wai wani abu bane wanda yake kore alqur'ani tabbatar da qur'ani yake abun mamaki ga yan uwa musamman musulman da suke cewa ba su yi imani da hadisan manzan Allah ba su Qur'ani ne zalla da su ɗauke shi da yawa abu ne nashi'i da ya taso daga cikin wato son zuciya misali wani ya zauna bai yi karatun addini ba astaghfirullah wani Allah ya masa baiwa ma ya haddace alqur'ani to amma bai karanta ulum na fiqh ulum na hadisi ulum na balaga nahwu da sauran funun na ilimi ba sannan sai ya ga kamar wato wannan martaba na fahimtar hadisin ya ƙara haskakawa akan martaban alkur'ani shi kuma bai da lokacin da zai je yi to daga nan sai ya sa baki a zuciyarsa sai ka ga ya toshe wa kansa saduwa da wa'innan ilman sai ya dinga rushe su wani kuma a ɓata ce daga ubangiji kawai don kawai shi ne yana so ya kafa kansa ya zama shi ma ya samu sabon tafiya sai ya kirkiri irin wannan wani kuma a'a da gangan ne ko kwangila ko na makamancin wannan. To abin da muke gaya wa mutane shine addini ba wasa bane. Ɗaya daga cikin wa'inda suke da irin wannan fikiran mun taɓa zama za mu tattauna da matsaloli irin wannan yace sam hadisan annabi bai yadda ba. Duk da mun ɗauko Allah subhanahu wataala yana gaya wa annabi sallama wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani kai bayani wa mutane abin da muka saukar musu. sai na ce to muƙaddari hadisi bayanin annabi ne da yawa alƙur'ani sai ya ce to bai yadda hadisi bayani bane na alƙur'ani domin duk da Allah ce litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhi kai musu bayani sai ce ai dole bayani sai dai da alƙur'ani annabi zai to sai na mai tambaya yanzu ga ayoyi kala-kala wannan ayan ta ce ai wannan ayan ta ce kar ayi misali yanzu Allah yana da kansa yana fada su wa'innan ayoyin da muke magana alƙibla din duk wanda zai maka magana Allah ya ce fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah nan kuma Allah ya ce fa lan wallinaka qiblatan tarda'a wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra nan Allah ya ce ko ina ka kalla Allah ne walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah gabar da yamma ma kun kalla nan Allah yake nan kuma Allah ya tsaya da ku ya ce sam fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba a nan dole muna buƙatar malami sai ce mun to malamin sa ya ce kana ce dakata da ka dakatar da ni da fahimtar manzon Allah ka san ɗauko fahimtar malaminka malaminka awa to matsalar da muke fuskanta shine duk wanda ya ce ba za a yi aiki da hadisin annabi ba shi Allah da kansa ce wa yu'allimukumul kitaba wal hikma yana karantar da ku alqur'ani kuma yana karantar da ku hikimomi na bayanin alqur'ani shine maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam To, iskalin da ake shigarwa kafin mu wuce nan shine sai su ɗauko wani magana, misali maganan da hadisi ya zo da shi ba alƙur'ani ba, misali, misali abin da ya shafi ko a ce wankan haila ko azumi na nafila ko na fila bayan sallah sai su ce yaya annabi zai ce wannan in haka ne ku kawo min ayan da wannan maganan take bayani ka gama abu ɗaya kowace aya in alkhairi ne annabi umarni a yi yana karkashin faɗin Allah waf alul khaira ku aikata alkhairi ko menene alkhairi ne yana cikin waf alul khaira in kuma sharri ne annabi ya hana misali sai su ce to ai an ce ina ne aka ce an halatta cin kaza da cin kaza to wannan ma yana daga cikin wa Allah wa atiur rasula dole ai biyayya wa annabi Muhammad Allah din shi maganarsa shine Qur'ani to ina za mu samu maganar annabi sai mun zo hadisi yanda Allah ba kawai da ka kawai za mu ji muna bibiyarsa ba sai mun koma Qur'ani to annabi biyayyar da da masa sai mun koma hadisi za mu fahimci irin biyayyar da da masa kuma dole ba za a gane maganan Allah da fahimtar mu ba sai da fahimtar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Allah ya yu'allimukum alkitaba wal hikma wa yuzakkikum wa yu'allimukum hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun lalle annabi Muhammadu ya sanar da ku abubuwan da ku da ba ku san shi ba wanda ya karba daga ubangijinsa kai tsaye na'am fadkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun aya na gaba Allah madaukakin sarki yake ce mana fadkuruni to kuna ambato na da yawan yin biyayya gare ni da neman gafara ya kuwa innan muminai ku yi min biyayya ku zamto masu yawan zikiri a kowane hali ku zamto kuna yawan zikiri kuna yawan ambato na wannan shine da yasa azkurkum zan ambace ku me yasa za ku na ambato na a kowane lokaci saboda kasancewa na muku ni'ima da turo muku annabi Muhammadu kama arsaltu fikum rasulan fazkuruni ni ne na muku bai wanda na baku annabi na yi muku bai wanda na tsayar muku da alƙibla na yi muku bai wanda na ɗaukaki addinin ku fiye da kowane addini na yi muku bai wanda na ɗaukaki al'umman ku fiye da kowane al'umma to fazkuru ne ku ambace ni azkurkum wanda ya ambace ni ni ma zan ambace shi in ji Allah subhanahu wataala washkuruli ku gode mini wala takfuruni kada ku kafirce mini da bijire min ga rashin biyayya ta sai na ƙona ku in azabtar da ku wannan faɗin Allah subhanahu wataala da yake cewa fazkuruni ku ambace ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin cewa idan har bawa ya kira Allah a cikin al'umma, shi ma Allah zai ambace shi a cikin manyan mala'ul ala. Amma idan bawa ya kira Allah a ɓoye, shi ma Allah zai ambace shi cikin ransa, kamar yadda Allah ke ce, manzo Allah ke faɗa da shi na kudusi, man zakarani fi nafsihi, zakartuhu fi nafsi, wa man zakarani fi mala'in, zakartuhu fi mala'in khairun min mala'i, duk wanda ya ambace shi wanda ya ambace cikin taron jama'a ni ma zan ambace shi cikin jama'an da sun fi jama'a tsayara wannan jama'an shine bilattifaq sune taron mala'iku al-mala'ul a'la na mala'iku wanda suke taro wa'innan ne Allah subhanahu wataala zai ambace su hadisi ya inganta ina tunanin daga sayyidina Abu Hurairah wanda al-Imam Bukhari ya rawaita wanda zan muna misali daga irin ambatan da Allah yake yi mabawa amma kafin mu je ga wannan mu tsaya ga ambatan da ɗan adam ya kamata ya wa Allah. Ubangiji yana son bawa ya yi ta ambatansa wanda wannan ambatan yana shigar ga bawa zuwa ga biyayya. Wanda dukkanin wato abin da ke tabbatar da ambato zai zamto kana ambatan Allah a ɗaki, ka ambaci Allah a cikin kasuwa, ka ambaci Allah a cikin masallaci, zikiri a hanya, zikiri a bacci, zikiri a tashi. Wanda ke sa Sayyidatuna Aisha alaihi salam an tambaye ta kaifa kana khuluqu rasulillah qalat kana khuluquhu alquran ya ya dabi'ar annabi yake tace dukkanin dabi'ar manzon Allah alqurani ya ya annabi yake tace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ta'ala fi jami'i ahyanihi annabi yana zikiri ne a kowane lokaci sai aka annabi bai da lokaci sai na zikiri in zai sa takalmi zai zikiri ma'ana dai ba karkamanta Allah ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فهو له قرين duk wanda ya yi dundumi ga barin ambaton Ubangiji, ya kau da kai ga barin ambaton Ubangiji, no qayyid lahu shaitan za mu ɗaurar da shaitan akan al'amarinsa ya zamto shine kariri nasa, ba he kana da aljan ba, in dai baka zikiri, to kai akwai aljani tare da kai. Wannan kana da shaitani tare da kai, kai kanka shaitan ne, domin da ka zama mu'amala da kai mu'amala ne da shaitanu. To dalilin wannan ku shi ne, Allah subhanahu wa ta'ala ya sunanta zikiri, bai bar zikiri a komai ba, hatta a lokacin yaƙi Allah ya wajabta zikiri. Idan ana zikiri ma Allah ce, in ana yaƙi ma Allah ce a yi zikiri. Idan har ana halin zama ana yin zikiri, idan ana halin kwanciya ana yin zikiri, in ana halin tafiya ana yin zikiri, in kana kai kaɗai ke zikiri, in kana cikin jama'a ke zikiri. To amma sai zamto saɓanin fahimtar wasu malamai shine. ne. idan har kana cikin al'umma yaya za a yi kai zikiri ana cikin tare suka ce to mun yadda a zikiru bil mufrad walakin yunkiruna zikira aljama'i suna yin inkarin zikirin da aka taru gaba ki daya sai suka ce bai kamata a taru a yi zikiri ba sai dai kowa ya zikirin sa shi daya to wannan hadisi da muka karanto hadisi ne kudusi wanda manzo Allah kansa yake cewa wa man zakarani fi mala'in duk wanda ya fito cikin taron jama'a ya kira ni yana la ilaha illallah la ilaha illallah zakartuhu fi mala'in khairun min mala'ihi zan ambace shi cikin jama'ar da sun fi jama'ansa yawa zan ambace shi cikin jama'ar da sun fi jama'ansa daraja sannan hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito tafiya in zai tafiya dukka tudu sai sun yi kabbara ana zikiri dukkanin gangare sai an yi kabbara ana zikiri addinin abdullahi bin abbasin yana cewa mu ba mu san a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama muna fahimtan cewa an gama sallah ne hire ma yan sarifin nasu an salati bizikri idan an gama sallah to zaka ga kowa ya taso da la ilaha illallah wannan takbiri wannan tahmidi wannan tasbihi kowa yake faɗi kawai da an yi assalamu alaikum to abinda zaka gane sallah ya wuce ka masallaci ko zikiri zaka ji ya tashi ta ko ta ina wannan dukkaninsa zikiri ne cikin jama'a zikiri yana nan daban-daban wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara da su akan cewa a yi zikiri musamman zikiri cikin jama'a har falala ma yake da shi ya fi kai zikiri kai kadai ko ka ɓoye kanka ka ce za ka yi zikiri saboda hadisin nan da muka kawo wanda shi sai da Abdullahi Abbas yana faɗi hadisin al-Imam al-Bukhari ne da Muslim wanda yana cewa anna raf as-sawti bi dhikri ne yansarifu an-nas min al-maktubati kana ala ahdi rasulillah idan an gama sallah a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama to akan fahimta ne da wannan da ƙara da ƙara na zikiri ko za a ji ya bambaɗe duk da akwai hadisai wanda suna nan da yawa akwai hadisin nan na al-Imam Hakim Allah ya kara masa yarda wanda an rawaita hadisin ta hanya ingantacce wanda manzo Allah yana cewa law ta'lamuna ma a'lamu la dahittum qalilan wa la bakaytum kathiran wa la kharajtum ila as-su'udati taj'aruna ila Allah manzo Allah ya ce da kun san abin da nake sane wata rana sahabbai suna tare da manzon Allah manzon Allah sai suka ji ƙara ƙara ba a ga kuma komai ba su ma daga sama ne can suka sake jin ƙara manzon Allah ce atlati sama'u wa hakka laha an fa'itta ma fiha mawdi'un illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan aw qa'iman aw rakiman aw raki'an aw kama qala sallallahu alaihi wasallam fa qala wallahi law ta'lamuna ma'alamu ladahittum qalilan ولبقيتم كثيرا ولخرجتم الى السعودات تزعرون الى الله من ذا الله yake cewa sama ta yi ƙara ya kamata ta yi ƙara ta shaƙe ne da sujudin mala'iku babu wani waje da mutum da ya saka tafin hannu sai akwai goshin mala'ika ko na tsayar yana ruku ko ya yi sujudi ko yana gefe yana tasbihi wa ubangiji yace wallahi da kun san abin da na sani da kun yi kuka da yawa da kun rage dariya shi yasa manzo Allah yana cewa alqahqahatu tumitul qalb dariya mutum yana ha ha ha ha na kashe zuciya ana son mutum ya zamto mai dariya ne na murmushi dariya murmushi da sake fuska mutum ya zama wajhu ko taliq bil ibtisam da abubuwa amma ba a san ahqaha mutum yana dariya na qahqaha amma abdahi shi ma ya halatta mutum yayi har fika ya bayyana ko makamantansu amma ba a rawaito annabi yana dariya na qahqaha ba dariyan bos dariyan keta ba a son wannan manzala ce wannan da kun sani da kun san abin da na sani da kun yi dariya kaɗan da kun yi kuka da yawa in ji manzan Allah manzan Allah yake cewa wala kharajtum ila su'udati tad'aruna ila Allah da kun fita fili kun taru kuna ta kiran sunan Allah Allah Allahu akbar la ilaha illallah da ku taru kuna yi wannan yake na cewa ashe annabi ya nuna cewa ma a haɗu ku taru cikin jama'a kuna zikiri wannan ishara ne yake da cewa ku masu imani ne kuma wannan hadisi ne sahihi wanda al-Imam Hakim ya rawaita da kuma malaman da suka zo baya baya ma sun rawaita wannan hadisin sun inganta shi ganin hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda da muka kawo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Ash'ari yake cewa annahum kanu a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin فرفعوا صوتهم بالذكر فكان النبي صلى الله عليه وسلم أربوا على أنفسكم النبي صلى الله عليه وسلم wato sahabbai suna ɗaga murya da ƙarfin gaske wanda Allah ce ku dan sassauta ku dan sassauta amma bai ce haramun bane bai hana ba yace ba ku kiran wanda yake ne nisa kuma ba kurma kuke kira ba na kusa da ku ne zai amsa muku saka sai zama sun haffafa muryar su suna tafiya tare da Annabi Muhammadu wanda shi ma hadisin al-Imam al-Bukhari da hadisin al-Imam Muslim to amma akwai wajaje da ƴan uwa suke kawowa su rumta saba kamar hadisin khairu dhikri al-khafi to amma wannan hadisi tabbas wato wai mafi alherin zikiri shine wanda aka yi shaboyi hadisin nan na al-Imam Abu Ya'la al-Imam Ahmad shi ma rawaita wannan hadisi amma malamai masana hadisin sun tabbatar da cewa wannan hadisin hadisi ne ba ifi bai kai ayi ihtijaji da shi ba yayi karo da manya-manyan hadisai wanda su kuma suna tabbatar da ba haka ba to wasu kuma sukan yi kokari su istinbadi cikin fadin ubangiji wala tadhhar bi salatika wala tukhatib biha wabtagi baina zalika sabila wai kar ka bayyana sallanka kuma ka yi shi daidai wa daida wala tukhatib bi salatika kar ka yi shi kasa kasa wala tadhhar biha kar ka bayyana shi to ainihin kai kanka kace sallah ne sallan nan kuma akwai suran da ake karantawa sallolin da ake a bayyane akwai wanda ake a boye saka to an ana magana wato abu ne wanda yake iskalar da ake kawa ba su shubhat din ba su da tasiri annabi sallama ya tabbatar da ayi zikiri a takaitan takaitawa idan bawa yayi zikiri yayi zikiri to sai Allah ya koma zikirin daga lokacin da ka dinga Allah Allah Allah to sai Allah ya karɓa kai ma sai ka ba kiranka fadkuruni azkurkum idan kun ambace ni to me natija zan ambace ku to daga lokacin da Allah ya kira ka ka shiga wani irin martaba na mukami duk abin da ka nema zai yi duk abin da baka yadda ba zai yi ba wannan yana tare da hadisin da na faɗa na Abu Hurairah wanda shi ma yana tunanin al-Imam Bukhari rawaita hadisi wanda manzo Allah yake faɗin cewa yaya Allah yake son bawa bawa yadda Allah yake son bawa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki idan ya so bawa idan bawa ya so Allah ya so Allah Allah ya so bawa nada jibril fa yaqul ya jibril inni uhibbu fulanan fa uhibbahu Allah sai kira jibril yace ina son wani ka so shi shi kuma jibril zai je kira mala'iku ya musu sanarwa mala'ikun sama na farko Allah yana son wani ya ce ku so shi su sanar da na biyu na uku na hudu tun daga sama na bakwai na shida na biyar na uku na hudu na hudu na uku na biyu na daya tukunna sai a zo a ƙasa sararin ƙasa nan cikin mutane wa yuda ulahul kabul sai kawai ka ji kowa na Allah zuciyarsa in ta ga wannan na Allah za ta so shi shi yasa akwai bayin Allah da tsaban zikiri sun zama su ne zikirin da ka gansu sai ka tuna Allah. Siyaru ibadillahi man idza ru'u zikrallah wanda su in ka gansu ma Allah ne zai zo maka da ka gansu ko sai ka ji an yi tara da zikiri wannan martaba ne wanda da yawan shegunan mu sun same ta ko ina da ka ga in an gansu zikiri ake yi har kai su makabarta da zikiri ake yi zama tare da su zikiri in ka gansu ka tuna Allah saboda ba su da wani abu sai na Allah to haka ake son mutum ya riki zikiri ya zamo zakiru mazkur kai ne mai kiran Allah kuma kai Allah yake kira wannan mukami ne mai girman gaske yan uwa sai an tage wando an saka wato tozali na rashin bacci ya zamto tukunna ake iya samu a taka wannan mukamin daga lokacin da muke kai wannan mukamin to ya zama ya hau mukamin nan na kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi wa basarahu wa basarahu alladhi yubsir biha wa basarahu allati yubsir biha wa rijluhu allati yamshi biha وإذا وإن سألني لأعطينه ولئن استأذني لأعيذنه وندا أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم أن هو كم مقام من ولاية كنا فاذكروني كو أمبتيني أذكركم ذا أمبتيكو دا إرم وانا أمبتو دا الله يجي أمانا wanda zai kira ya sanar da duniya yana son wani kuma kowa ya so shi washkuru li ku gode mini wala takfurun kada ku kafirce mini ku ki min biyayya ni ko zan azabtar da ku da dukkanin abinda wato ake kiyayewa na yin azaba Allah karka azabtar da mu Allah ka sa mu cikin bayinka wanda suke yin maka godiya albarkan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo Allah sallama wannan aya ke tabbatar mana babu wani bawa da zai kira sunan Allah ya ambaci Allah sai Allah ya ambace shi laysa min abdin ala wajhi al-ard yadhkuru Allah ta'ala illa zakarahu Allah babu wani wanda zai kira Allah Allah sai Allah ya ambace shi to anan Allah ya ce washkuru li ku gode mini akwai ashukru akwai alhamdu ashukru malamai suna cewa shine godiya wanda ake yin shi da baki alhamdu shine godiya wanda ake yin shi da gaba ko kuma akan akasin haka to amma idan anan an ce washkuruli a ka'idar laraba ba su ce washkuruni ba sai dai su ce washkuruli shukran laka ko kuma shakartu laka ba su ce shakartuka ba sai dai nadirin wasu laraba suna amfani da wannan shakartuka shakarnaka da makamantan wannan shi Allah yake ce washkuruli wala takfurun Allah ya taimake mu na'am يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani ista'inu ku nemi taimako wajen ku tsaya da hakuri bis sabri da yin haƙuri wajen biyayya wa Ubangiji, wassalati da haƙuri wajen tsayuwa da gabatar da sallah. Ku nemi taimakon Allah wajen gabatar da irin wannan ibadu, kullum mutum yana ƙoƙari, shi yasa kullum addu'an manzon Allah bayan ya gama sallah, za ku ga yana roƙo Allah ya tsaye da shi da digadigansa akan wannan. Daga cikin addu'an Allahumma inni ala zikirka wa shukrika wa husni ibadatik. Allah ka taimake ni, Allahumma inni ala zikirka. ka taimake ni in zama mai yawan zikiri ban manta ka ya Allah wa shukrika ka taimake ni in zama mai yawan maka godiya wa husni ibadatika ka taimake ni in zamto mai kyautata ibada wannan duk bayan sallah manzon Allah yana yi to shi yasa Allah ce wasta'inu bis sabri ku nemi taimakon Allah bis sabri da yin hakuri was salati da yin sallah wato ku nemi taimakon Allah wajen hakura wajen tsayuwa ga bautansa me yasa Allah ya faɗi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa wato ya tabbatar mana ko Allah da kansa ya tabbatar mana cewa a cewa wa inna halaka biratun illa ala khashin sallah abu ne mai girma sai ga bayan Allah masu tsoron Allah da iya samun mutum yayi ta sallah amma Allah bai karba ba zaka iya kai ta sallah amma Allah kuma bai ana jefan maka sallar matukar sallar ka bata samu ikhlasi ba bata samu kuma cikar rukunai ba bata samu kyakkyawan niyya ba bata samu kuma dacewa ba wayannan abubuwa guda biyar ko hudu su suke tabbata a cikin sallah kafin sallah ya dace a samu ikhlasi a samu niyya akwai cikin rukunai a samu kuma muwafaka da ubangiji da yardansa in ya ga dama da in bai ga dama ba ko da yaya ne Allah ba zai karba ba da in ka shiga cikin shaqiyai to ka bata to dole mutum ya dinga roƙon Allah dalili manzo Allah faɗa hujibatil jannatu bil makarihi an kewaye aljanna da abubuwan ki mutum yana son ya bacci musamman karfe biyar din asubahin amma sai ka gani an ce Allahu Akbar dole ka tashi mutum yana son ya cigaba da shugulgula ya ji bayi da wani abu akan sa amma an daura maka su dole zaka yi to shi yasa aka ce bi sabri was sala da yawan hakuri da kuma yawan yin sallah wannan kuma shine ku nemi saduwa da Allah ta hanyar biyayya wa yin yawan yin sallah wa sabri da yin hakuri shi ma sai mai da ku zuwa ga Allah in kun samu yin biyayya wa Allah ya mai da ku zuwa ga Allah in kun kuma rike Allah Allah ya mai da ku zuwa ga sallah shi yasa wani daga cikin sahabban annabi ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi af'aluka murafaqataka fil janna ina son na zamto ran aljanna ga gida na ga gidanka manzo Allah yace to a ka taimake ni da yawan yin sallah ka taimake ni da yawan yin sallah ka yawaita yin sallah ka yawaita yin ibada ka shirya ma wannan abubuwa sai aka to akwai wanda kuma aka ce fa'idan lil faqr tijfafan da makamantansu to wannan ayni ala nafsika bi kasarti sujudi was sala kai wai ta yin sallah da kuma yawan nafilolin dare zai taimake ka wajen ka samu kusanci da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce inna Allaha ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu hakuri ta yanda shi ne zai taimake su zai tsaya musu a cikin rayuwansu zai tsaya musu a cikin al'amuransu zai tsaya musu har zuwa ranar tashin alkiyama kuma inna Allah ma sabirin ma'iyya ce wacce take ma'iyya ta taimako ma'ahum bi nasrihi wa hifzihi wa aunihi yana tare da su zai taimake su zai kiyaye su zai zama mai ba su kariya to wannan ma'iyya din shine abin da ake nufi ba ana nufin wai cewa ma'as sabirina Allah kawai yana tare da mai hakuri ba tare da wani tare kawai ba tare da wani ma'ana ba to wannan shine ma'anan da ake nufi Allah ya taimake mu na'am ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون Ubangiji maɗaukacin sarki yake cewa, Wala ta kulu ko da wasa kada ku ce, liman ya kutalu ga duk wanda aka kashe shi, fi sabilillahi a tafarkin Allah, amwat mace ce, duk wanda ya mutu ta farkin Allah ba a cewa ne ya mutu mushi bal ahya'un wa'innan rayayyu ne a wajen Ubangijinsu, walakin la tash'urun sai dai ku ne ba ku san wani irin rayuwa ba ne ba, wala ta kulu kada ku gaya ma dukkanin wanda a ya mutu kan biyayyar Allah ya fi wanda kuka yi imani, to kada fa ku gaya ma wanda ya mutu da mutuwa na shahada akan cewa wannan wato ya mutu mushi. Shi yasa ladabi da ku da an ce wane ya rasu, ladabi ne na musulunci, jahilci ne mutum ya ce wane ya mutu wanda kuma ana masa kyakkyawan zaton mumini ne to sai dai kuma ayan da ta ɗauko ayar baya ta fassara cewa ya ayyuhal ladina amanu sta'inu bis sabri was sala wa inna allaha ma'as sabirin wa la taqul wannan idafa ta akan ya ayyuhal ladina amanu duk wanda zai na laffazantawa annabi cewa ya mutu to wannan zai yi kama da munafiki ba zai yi kama da musulmi ba kalmar mutuwa Allah ya kore mutuwa ne ma wa'inda suke sun yi shahada don sun yi imani da annabi Muhammadu. To yaya muke tunani da shi kuma annabin kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wanda ita mutuwan nan kowa ya san abin da ake nufi ba tana nufin dami ba ne na al'adamul mahad ba tana nufin wato mutum an rasa shi ba ne ga baki ɗayansa a'a. Mutuwa ana nufin shi ne mutum ya bar rayuwa daga nan duniya ya koma rayuwa zuwa ga can lahira rayuwa irin ta barzau ba rayuwa irin wanda aka santa wacce take rayuwa gajeriyar rayuwa mai kukumi mai makamantar irin wa'annan abubuwan shi yasa wala taqulu liman yuktal fi sabilillah ibn jarir at-tabari a cikin tafsirin sa yana cewa wala taqulu liman yuktal fi sabilillah huwa mayyitun duk wanda ya mutu tafarkin Allah ba a ce shi wane ya mutu fa innal mayyita domin wanda ya mutu min khalqi daga halittana man salabtuhu hayatahu wa adamtuhu hawasahu hawasahu duk wanda aka ce ya mutu a halitta shine wanda na cire masa rayuwa na kuma janye masa hawas jikin nan bai ji bai shinshina bai magana bai tabawa bai gani wannan shi ake magana five organs nasa sense organs an cire su wato abubuwa hawas alhams alhawas alhams an cire su to idan ya zama wannan ne shine to wanda ake ce masa ya mutu inji al-Hafiz Ibn Jarir Tabari fala yaltazza ladzatan wala yudrik na'iman ya zama baya jin fala yaltazzu ladzatan bai iya dandanan wani irin jin daɗi wala yudriku na'iman baya kuma riskan wani ni'ima fa inna man kutila minkum min sa'ir khalqi amma duk wanda aka kashe shi na daga cikin halitta na fi sabili ta farki na ma'ana yana bautan Allah akan hanyar Allah ya kashe shi ko ta hanyar yaƙi a haya indi wannan rayayye ne a buna in ji Allah da kansa fi hayatin wani imin wa'ishin yana cikin rayuwa yana cikin ni'ima yana cikin kuma rayuwa haniyin na farin ciki wa rizqin da arziki saniyin madaukaki farihina bima atahum Allah min fadlihi suna farin ciki da abinda Allah ya ba su na falalansa wa habautuhum bihi min karamati na musu kyauta daga cikin karamci na shi ta Allah ke cewa bal ahya'un inda rabbihim yarzuqun duk wanda ya mutu tafarkin Allah ba a ce masa ya mutu suna nan rayayyu a wajen ubangijin su yarzaquna ana arzikta su min samaril jannati daga abincin aljanna wa yajiduna rihaha wa laysa fiha kuma suna samun kamshin aljanna duk da cewa ba sa cikin aljanna kamar yanda akwai hadisi da yake maganan cewa wato anna arwah ash-shuhada'i ta'arafu fi tayrin fi tayri bidin ya'kulu min thimar al-janna wato rayukan wanda suka mutu shahidai suna nan a cikin tsuntsaye na aljanna wanda suna nan suna cin dukkanin kayan abincin aljanna yanda suka so wa anna masakinahum sidratul muntaha sidratul muntaha masaukin su kuma shine sidratul muntaha wa anna lil mujahidi fi sabilillahi thalathatu khisal min al-khair duk wanda ya jihadi ta farkin Allah, to yana da abubuwa guda uku na alkhairi. Man kuce fi sabilillahi minhum sara hayyan marzukan duk wanda ya mutu tafarkin Allah ya zama rayayye kuma abin arzikawa. Wa man guliba atahu Allahu ajran azima. Wanda kuma aka rinjaye shi Allah dai ba shi lada mai yawa. Wa man mata razaqahu Allahu rizqan hasanan duk wanda ya kuma wato mutu Allah zai ba shi wato arziki mai yawa idan mutum ya yi jihadi to na farko in yayi nasara zai koma da ganima in kuma bai nasara ba an rinjaye shi zai samu lada in kuma ya mutu an kashe shi Allah zai ba shi aljanna sannan kuma zai tashe shi tare da annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yanda akwai ruwayoyi wanda suka zo da irin su al-Imam Qatada da irin su al-Mujahid cewa da Allah ya ce wala taqulu liman yuktabi fi sabilillahi amwat kada ku gaya mu wanda aka kace su tafarkin Allah kuna ce musu musattu Allah suka ce arwahu shuhada'i fi suwar tsairi bidin su ruhukan wato wa'innan shahidai na nan ne a cikin aljanna kamar tsuntsaye ne farare wanda Allah ta ya sanya su kuma suna ni'imtuwa da wannan zaman su a cikin wannan yanayi din to sai haka akwai bayanai daban-daban akan rayukan masu shahada kuma iyakan abin da za mu yi kira akai shine lalle akwai kira ga al'umman musulmi su koyi ladabi musamman ga janabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duba da wasu daga cikin malamai wanda sun cika duniya da rubuce-rubuce na nuna wa al'umma cewa annabi sallama ya yi mutuwa ne mutuwan murus hasali akwai ɗaya daga cikin malaman da yake cewa idan ka zo kan raudan annabi Muhammadu ka ce assalamu alaika ya rasulullahi annabi bai ji balle ko kuma ka je daga nesa kana ce assalamu alaika wannan kuskure ne mai girma shi yasa mu ba mu da itikadin cewa a ce annabi Muhammad ya mutu ayoyi da suka ce innaka mayyitun wa innahum mayyituna aya ne na alqur'ani kuma wannan ita ce ayar da kuma take cikin alqur'ani kuma take cewa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat to abin da ake nufi da wannan shine mutuwa na barin duniya a zararai annabi ya mutu wannan manzo Allah ya mutu irin wannan mutuwa na barin duniya a zarar amma ba ladabi bane kuma a ce mishi ya mutu yana raye tare da mu yana ni'imtuwa tare da mu ayoyi daban-daban sun tabbatar Allah da kansa yana cewa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun daga cikin wani kisa wanda yake mai ban sha'awa ɗaya daga cikin wasu malamai ina ga kasan Siriya ko makamantansu wata rana ya zauna a rodan manzon Allah ya zo ya ziyarci Annabi Muhammad ya ce za a koma gida sai ‘yan uwansa suka suka ce, To mun gama ziyara daga Madina yanzu za mu koma gida, sai ya fara kuka ya ce shi san ba zai tafi ba. Aka yi aka yi harran wasu ma ya ɓaci ya zauna a jikin annabi, ya zauna a jikin rauda, lokacin tun babu tsananin irin wannan. Ya zauna ya zauna har sai gangadi ya kama shi. Ya ce sai mafarkin annabi Muhammad sallam manzo Allah yake ce to in ka yadda da cewa sulɗanmu, in ka yadda da cewa tarayya ta da kai iyanan ne kawai to ka zauna amma in ka yadda duk inda da ka je din ka kira ni zan ji ka kira ni zan kasance tare da kai yace to ka tafi yace yana tashi ya tuce ce na tuba wa Allah ina neman yafiyar Annabi Muhammadu ku zo mu tafi ga abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mini wannan yake ƙara tabbatar da cewa shi Annabi Muhammadu fa babu wanda zai masa magana sai ya amsa ba wanda zai kira shi amsa manzon Allah yake cewa Annabi Isa in yazo zai bayyana zai zo kabarin manzon Allah in ya kira ni zan amsa kuma za a ci in ya kira ni zan amsa annabi ya kai ka cewa akan raudan annabi ana jin kiran sallah an yi zamanin da akan ji kiran sallah daga raudan manzala kuma ya tabbata daga littattafai ba wai littattafai na sufaye kawai ba littattafai na musulmi baki daya ya tabbata ya tabbata cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa yana cewa ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi fa arudda alaihi salam babu mutum ɗaya da zai ce assalamu alaikum ya rasulullahi sai Allah ya mayar min da raina ma'ana wannan wannan ran dai da ka sanin shi sai an mayar masa da shi zan mayar maka yanda ka ce min salamu alaikum ya rasulullahi yanzu misali yanda nace assalamu alaikum ya rasulullah to annabi ya ji ya ce min assalamu alaikum ya nasir to kai ma in sunanka ne faɗa masa yanzu yi wa annabi Muhammad sallama annabi ya ji ya amsa to duk sakan ɗin duniya babu sakan ɗin da ba a tura annabi Muhammad gaisuwa duk sakan ɗin duniya. Kuma kar ka yi mamakin wannan, kar ka duba na duniya, zo ka tsaya iya garin Madina kawai ka ga masu yi wa annabi sallama. Za ka samu tun farkon safiya har maimaiciwan safiya an kulle wajen raudan annabi amma wasu sun maƙe a jikin bango he salati suke an manzan Allah. Wasu suna tsaye daga ɗakin su sun buɗe taga suna fuskantar ɗakin manzan Allah. To ka tsaya iya wannan hadisin kawai ka cire wa'inta. Annabi kullum yana tare da mu yana jin muhayyin yurzaqu ma'ana sallallahu alaihi wasallam. to banda ayoyi kuma da suka zo suka yi bayani wa'lamu anna fikum rasulullahi la yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anittum kuma babban abin bakin ciki hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je kan ahlu qalidi badrin wanda suna nan su mutum guda bakwai kofin haka wanda an buzne su a cikin rami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu irin su Abu Jahal a cikin su akwai su Utba ibn Rabi akwai Rabi ibn Rabi akwai Walid ibn Mughira da wasu su manzo Allah ya tsaya akan kabarin su bayan an buzne su sai na Umar rake ba da labari manzo Allah yake ce musu ya wane ya wane ya wane hi annabi kira su duka suna cikin kabari yake hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan fa inni kad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan kun samu abin da Allah ya muku alkawari na cewa za ku shiga azaba za a kashe ku za a yi kaza sai na Umar ya ce ya Rasulullahi a mauta yasma'un mutattu ne fa suna jin ka ne ya Rasulullahi manzo Allah ya ce ma antum bi asma' minhum ku ba ku fi su ji ba wallahi in ji manzon Allah wa'annan mushe ne na arna wanda sun yaki annabi sun mutu suna wuta amma kuma annabi ya ce suna jin abin da ke faɗi ashe idan mutum ya mutu ka zo ka gaya mai magana yana jin ka in ka duk abin da ka faɗa yana ji hatta kun takalmi yana ji wanda kuma suke inkarin annabi bayi jin mu mu ya mutu ya yi kaza abin da ba ku mamaki kuma su ne in za su shiga makabarta su cire takalmi wai kar kar na kabarin wai ya ji karan takalmi a cuce shi da kara tsagon nan kuskure ne in da kai tunani ma wani wanda ma baka ma san daga ina ya fito ba wai shi Allah ya bashi daman ya samu jin haka to ya yaya ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama anan insha Allah karatun mu zai tsaya wanda sai tambayoyi da aka aka mana aka gabatar insha Allah za mu kwatanta amsa abin da ya samu wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana wanda muka faɗa daidai Allah ka karɓa ka amfanar da al'umma da shi abin da kuma yake halin da ƙasar mu take cikin Najeriya Allah muna roƙonka albarkan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan ƙasa ta mu ta Najeriya Allah ka dawo mata zaman lafiyanta da sauran ƙasashen musulmi baki ɗaya halin da ake ciki na ƴan uwa da aka yi kidnapping ɗin su Allah ka bayyana su wasu ƴan uwa da muke jin labari aka shiga gari a buɗe musu wuta abubuwa makamancin haka Allah ka taimaki shugabannin mu ka ba su ikon yin adalci da ikon ba mu tsaron da ya kamata mu kuma da muke wasu wajajen Allah ka da mu gidajen mu lafiya Allah ka yarwata arzikin mu baki ɗaya Allah ka sa muna cikin bayinka wanda kai musu rahama a wannan watan Ramadana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na'am.
Wa alaikas salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya Maulana. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. To jama'a kaman kan da muke magana ba za mu bude layi ba mun gode wa shayi amma inna ma abu ɗaya ne kai da kake da tambaya za ka yi audio ne ka turo kaman kan da muke magana all the time insha Allah mun gode mu mulana abinda aka tattauna Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa wannan Ramadana a yi lafiya ƙari lafiya kuma mulana Allah ya dawo mana da kai gida lafiya Allah ya dawo mana da kai gida lafiya to Masha Allah yanzu dai ababen da ake turo wasu ababa ne da ke ban dai ga tambaya ba dai har yanzu shi sa eh ba mu ga akwai akwai tambayar jiya da aka faɗa wanda ba mu ji ba ya mai mai tamu da amsar shi insha Allah eh to akwai wani bawan Allah da ya wani tambaya a jiya
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki amkeke na rasulin aminin barkan ku da wuni da fatan ne ku ne lafiya kuna cikin koshin lafiya mu ba mu jin ba mu ji eh ina so ne ko tambaya Oh, wannan ya yi gaisuwa ne, gaisuwa ke yana muna barka da watan Ramadan.
Mun gode sosai, mun gode sosai. Tambayan jiya in ka haddace kai ka iya gaya mana sai mu amsa abin da za mu amsa.
Eh, shi nake shi nake tunani gaskiya. Eh, shi nake tunani jiya wani bawan Allah ne wani tambaya. Tambayan da ya yi shi ne akan Shai ko za ka ɗan tuno.
Eh, wai magana akan azumi?
Eh.
ana shan ruwa karfe hudu.
Eh, tambayar da ya yi ne cewa a gunsu.
Kamaru ko?
Eh, a Kamaru. Wai ana shan ruwa karfe shida da ashirin da biyar. To, amma shi she ya sha da sauri saboda ya sha ruwa karfe shida da ashirin da uku. To daga baya ya sha ruwa ya ƙare sannan ya ga lokacin ashirin da biyan nan bai kai ba, sauran minti biyu. To a yanzu shi azuminsa zai cika zai zai ci gaba da bi ma'ana zai yi ranko ne ko dai ya zai a cikin azumin sa to alal haƙiƙa kamar yadda muke so mu sanar da al'umma shine shi azumi ba namban agogo bane yake auna azumi na'am
faduwar rana da fakewan shafaki idan ya zama rana ya faɗi shafaki ya fito to a lokacin ne ake gane cewa wato waje ya fara yin duhu almuru ya fuskanto to lokacin ne ake gane cewa a group afwan kenan gurubi ba shafaki ba gurubi almuru ya fuskanto mutane to lokacin ne ake fahimtar lokacin shan ruwa yayi sai haka shi a ce an tsayar karfe shida da minti ishirin da biyar eh to hanya ne na ilimi amma ba shi ne asalin hanya da aka sani a musulunci ba gaskiya to amma shi musulunci bai koren ilimi tunda la'alla wanda suka yi abin masana ne ga lokuta da makamantansu amma yana da kyau duk da haka mutane suna ƙoƙarin wajen duba fakewar rana fitowar shi ai faduwarsa su gani yaya lokaci yake don idan akwai wannan jajajajen ma ana iya sharuwa. To kasancewar ƙarfe kaza dot wannan ba za mu fahimta ba, shin ƙarfe shida da minti ashirin da uku ɗin gurubi ya zo, ko ko lokacin bai zo ba. To idan har aka ce gurubin ya yi to bayi da matsala, musamman kuma ratan minti biyu na san cewa ba da a iya samun matsala ba azumin sai nan sai dai ya kiyayi yin hakan dan wata ran zai iya afkawa sittin za ka leko sittin wa kanka sai ka shawari mafi kyau shine ko dan gaba idan haka ya zo mutum ya hakura kawai lokacin da aka bayar din in dai ne bin lokaci ne to ya bi lokaci din in kuma mai dubawa ne to shi wannan yana iya duba kuma yi kamar misali mu mun saba cewa mukan duba ne mu sharuwa to kaga babu ruwanmu da wai karfe kaza ko lokaci kaza sai dai mun san in lokaci kaza ya kusa to za mu duba lokacin ya kusa ne to sai mu duba saka wannan shine abin da yake mafi dacewa wallahu ta'ala alam Allah ya taimake mu na to bawan Allah ya yi tambaya sai sa za mu play tambayansa ya so ka aje alright
insha Allah ina da tambayoyi zuwa ga Shaka Nasar Ado Musa insha Allah kama yanzu mutum shi na da azumi sai ki manta shi sha ruwa bayan ya manta ya sha ruwa ko shi a cikin shi sai ya tuna yana da azumi to akwai azumin shi ko dai babu azumin shi insha Allah tambaya ta bi mutum ko yana sha da azumi sai shi yi amai ko shi ga tsaya da insha Allah shi ma akwai azumi ne ko babu azumi ne insha Allah dai yana son kayan bayani da yake na ga na na shiga cikin live na ga ana ana yin program dai ban ji ai bayanin tambaya ba da insha Allah.
To, masha Allah ya maulana san kaji tambayansa.
To tambaya na farko da ya yi mutum ne yake azumi sai ya sha ruwa, ya manta ya sha ruwa. Da rana bayan ya sha ruwa sai aka ce masa to ai kana azumi. Sai tuna yana azumi shin azumin sa nan ko bayan nan eh to azumin ka a mafi ingancin magana na malikiya bayi. Saboda saddan lizzari'ati amma kuma za ka kame baki har zuwa a sha ruwa tare da kai ba za ka ci abinci ba in ka ci abinci da gangan kuma za ka yi kafara abinci za ka ci ba za ka ci abinci ba sai a sha ruwa tare da kai wannan azumin da ka sha ruwan sai ka rama bayan azumi ka rama guda ɗaya bayan azumi tun da mantawa kai amma akwai mazhabar da su suka tafi akan cewa ma idan mutum ya sha ruwa a kuskure to sun yi amfani da hadisin annabi da yake cewa Allah ne ya ciyar da shi, sai aka ba shi da wani ramakon azumi, azumin ka yana nan. To, a mazhabar malikiyan ma dai kusan azumin ka na nan ne amma za ka rama guda ɗaya. Amma kuma bayan ka sha ruwan sai kuma ka tuna kana azumi, sai ka ce la to ai na manta na sha ruwa, sai ka ci abinci. To wannan kuma ya zama maka kuma kafara dan wannan kayi da gangan ne, wancan kuma kayi ne a mantuwa. Sannan tambaya na biyu da ke cewa mutum ne na azumi sai ya gyatsa. To ya azumin sa to azumin ka bata karye ba dan gyatsa kawai sai dai da shari'a. da kai gyatsan sai wani abu ya fito daga cikinka. To wannan abin da ya fito daga cikinka kuma bai diddige ba ko na wani abinci ne wanda bai diddige ba sai ka sake dawo da shi kuma ka haɗiye shi. To wannan ka karya azuminka da wannan haɗiyar wannan abu. Amma idan kawai ya zane kai wannan masha Allah babu komai ko amai kai babu komai duk wannan ba a samu ba sai dai in kai ne ka janyo aman ka kwakulo amai da kanka to wannan aman da ka kwakulo din ya kai ya maka azumi Allah ya taimake mu na'am
To, uh, shai kamin mu je na uku na biyu wanda ya tambaya ya rubuto ne, uh, sunansa Adam Baba Musa, uh, wai tambayansa ne gaskiya yana da yawan sha'awa, yana da, yana da yawan sha'awa malam. Amma a cikin wannan watan azumi kuma tu, a turai nake na fita, ina iya in ga ababa har, har jikina ya, har jikinsa ya sauko, shin wannan ya yake kuma a cikin wannan azumi da shi?
Eh to na so ka tambaye shi tunda yana nan a online. Wani abu yakan zubo a jikinsa mani yakan fito ko kuma kawai yakan ji tashin al'aura ko wani abu.
Eh ina ga mani yake zuwa amma anan babu don Allah ka call ko kuma ka call. E audio ya fi ina ga mani yake nufi. Da kai audio ya fi rubutu ko ni karanta wutar na bani wahala.
Na'am idan yana azumi Eh.
Tura da su kwace kake nan. idan yana azumi sai ya zamto azuminsa yana da ƙarfin sha'awa kamar yadda ya faɗa.
Eh.
Mun yi bayani jiya akan abin da ya shafi maziyi da maniyi. Mai ƙarfin sha'awa sai ya zamto ba jawo sha'awar yayi ba, kawai shi dai yana da sha'awa ne. Akwai bambancin wanda shi ya je ya janyo sha'awar misali ta hanyar kallon BF ko ta hanyar hira da wata yarinya ya dinga maganganu na batsa. ko ta hanyar sa leƙe da mugun kallo irin ‘yan kan dandali da makamantansu, to wannan hukuncinsu daban. Da wanda shi kuma kawai natural ne halittarsa ne tabi'iyyar sai ya zamto yana yawan kallakal yana yawan jin sha'awa yana yawan filin sha'awa da ƙarfi da makamantansu to wannan shi ma hukuncinsa daban. Wancan wanda shi kawai ɗabi'ansa ne al'adarsa ce sai ya zama sha'awa ya rufe shi har ya zamto maziyi ya fita a jikinsa kamar yadda muka faɗa, to shi azuminsa bai karye ba, azumi bai karye masa ba, ai azuminsa ya karye afwan zai rama zai rama guda ɗaya ne kamar yadda muka faɗa. Azuminsa ya karye.
Yayi duk da haka ma azuminsa ya karye zai zai Azumi ya karye zai rama guda ɗaya, zai rama guda ɗaya. Amma wa'incan masu jawowa, mai jawowa to za ta kai ki ga har ya bayu ya je ya kafara. mutumin da ya je jawo mani ya je zunkulo wa kansa to wannan za ta bayu ga yazo yayi kafara sai da ya je ya jawo mani amma da yawa komin karfin sha'awar mutum haka kawai bayi yin mani haka kawai sai dai in ko ya hau doki ne ko ya hau wani abun hawa to wa'annan su ma akwai hukuncin da malamai suke bayarwa wallahu ta'ala alam Allah ya ce
Okay. Uh, Shek minti ɗaya. Na, eh.
Assalamu alaikum. Sarki ne. Fatan kana cikin koshin lafiya. Fatan kuma an sha ruwa lafiya. To da farko dai ni ɗan Nijar ne. Ina zaune a garin Agadez. suna na kuma ka mai mai haruna su mai da sule ina mai ma fata alheri ina nan ga bidiyon shafin ka a cikin facebook kuma ina nan ga bidiyon shafin ka a cikin youtube ina mai maka fatan alheri Okay, wannan wannan mai fatan alheri ne uh, bai tambaya ba. Eh, to, bari mu gani.
Ayyu, assalamu alaikum wa rahmatullah, barki zaki da fatan kana lafiya. ya ibada ya jama'a da fata in sha ruwa lafiya to ne ma fata alheri insha Allah yi wa sarki tambaya da nake da ita kamar mutumin da ya zo ana sallar jam'i to ana sallar jam'i to sai mutum ya samu ya ne talaka daya sai kuma suka kunce Da kun bari ina kan program ku barin kare ku ya kuri.
kamar mutumin da ya zo ana sallar jam'i to ana sallar jam'i to sai mutum ya samu ya ne raka daya sai kuma wasu suka kwance sai wani ya shigo wanda shi bai samu wannan sallar ba shin mutum zai iya bin wanda ya samu wannan raka ɗin ya ce da su yi sallar ci gaba da sallar ko ko a kawai ba sai ya bi wannan ba kawai tashi zai tashi zai ci gaba da yi kawai sallar ba sai ya bi wancan wanda ya samu raka ɗayan ba.
To, masha Allah Maulana.
To wanda ya zo ya samu sallah mutum ne ya zo zai bi sallah sai ya samu wanda ya rage ya bi wani limami ne sau- ya samar ka a wancan sallah. To ba a bin mamu shi ai mamu ne ba limami. Sai aka mamu ba a bin sa sai dai a bi liman. Sai aka ba za ka bi shi sallah ba masu cewa za a bi shi sallah su ma kan kuskure suke faɗi. Domin inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi limami ne ake koyi da shi. ba ma'mumu bane ake koyi da shi da limami ake koyi ba da mamu ba Allah ya taimake mu ba a koyi da wanda ka same shi ya samu wata sallah ko wanda sallan ku bata yi daidai ba shi na yin la'asar kai da kai azhar kai ka bi mai la'asar wannan ma kuskure ne ko kuma mutum na yin nafila kai kuma zaka yi la'asar sai ka bi shi wannan ma kuskure ne wanda zaka bi shi ya zama sallan ku iri ɗaya ne in la'asar zaka yi la'asar zai yi in sallar magariba za ka yi magariba zai sai dai in kai mai nafila mai nafila yana iya bin mai sallar magariba mai asbahi mai azhar mai la'asar shi mai nafila yana iya bin dukkanin mai farilla tunda shi nafila ne ba dole bane amma mai bin dole to ya amfani da maganar annabi inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi ba koyi bane liman ayi koyi da shi ne idan yayi kabbara ayi to dole da ba a koyi da mutum a sabanin niyya da sauransu Allah ya taimake mu na'am ba ma jin na Ah, na sa na saka mute ne. Yanzu na san za a ji ni sosai, ana ji na.
na'am na'am Eh, to, a wata take da tambaya ya maulana, ah, take da tambaya cewa wai ita sha'awanta ba ma a watan azumi kaɗai ba, Allah ya yi ta ne mai sha'awa sosai, sai sallah ba ta iya bima na wurin sallah.
Mm.
ita Allah ya yi ta mai sha'awa ne sosai ba a cikin watan azumi kaɗai ba Allah ya yi ta ne mai sha'awa to da yayi Allah ya yi ta mai sha'awa sai cikin ah, sal- eh, ya kai sallah duka inda zai wuce awa biyu ko kuma awa uku she zima na abu ya sauko mata eh maji ya sauko mata shi sa a wannan lokaci she ta sa abu ta tare domin ta roke ni kan muryanta haji ta roke ni Uh, kan sai ta saka abu a a bi mana gabanta ta ta iya ta yi sallah in ta kare ta cire abin to abin kuma yana sauka sosai a cikin abin da ta saka gabanta to wannan shin ya is- ya eh, sallanta Allah na karba ko dai a'a domin kan da kawai take yi ta cici kanta kenan
Idan sallah za a yi awa biyu ana yi?
eh a ko yana sauko mata ne at any time sometimes sai cikin wurin sallah za- Mm.
kaga abin kuma ya sauko mata Eh to kokari wannan abu ɗaya ne za ta yi. Dama akwai wannan ai ba ba ta yi wa Allah laifi ba. ai.
na'am Ita ai ba ita ta halarci kanta ba.
mm.
Kuma shi duk abin da Allah ya yi yakan masu mafita addini kuma abu ne mai sauki.
na'am Allah bai sanya addini ya zama wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj.
mm.
Addini ba a sanya shi ya zama abu mai tsanani da zai takura wa musulma.
na'am abin da yake a nan dama akwai hukuncin masu sallaci ma wanda su fitsari ne ma yake zuba musu Na'am.
yanzu in ka faɗa haka to ya za a yi da wanda su fitsari yake zuba musu ko da yaushe saboda ciwo na fitsari ko na makamancin wani Mm.
ana iya samun masu sallaci na fitsari da makamantansu na dubura da shauransu to abin da yake a nan ya hukuncin ta ɗaya ne kokari za ta yi a duk lokacin da ta yi sallah ta yi alwala kafin nan ta yi sallah za ta yi sallah za ta yi sallah sai ta yi alula kafin ta yi sallah kuma sallanta yana nan ba ta da wani matsala in za ta yi dai sallah kawai sai ta yi alula ta tsabtace jikinta kafin nan kuma sai ta yi sallah wannan shine abin da yake mafi inganci kuma za mu sake duba fatawan malamai na zamani da shauransu mu ji mi suka ce Allah ya taimake mu na'am
Ah, jama'a tambaya na ƙarshe cika biyar ku ya kuri.
ta'ala wa barakatuhu sarki zaki dubun gaisa da fatan alkhairi da fatan dai an sha ruwa cikin koshin lafiya sunana Suleiman Haruna a ta Niger daga nan Libya ina ma malam dubun gaisa da fatan alkhairi ina gaishe da kai sarki zaki da fatan dai ana nan cikin koshin lafiya lau Allah ya sa ai aikin hajji lafiya a dawo lafiya da Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki dubin gasar fatan alkhairi da fatan dai an sha ruwa cikin ƙoshin lafiya ina ma malam fatan alkhairi. A tambaya ta shine kamar yanzu mutum yana sallah jama'i to sai manta bai karanta fatiha ba a zuciyar shi a haka kai ruku ko kwa haka kai ruku kai baka mutum bai karanta ba fatiha a zuciyar shi to yaya sallar shi yake saboda akwai malaman da ne sun ba da fatawa in dai baka karanta fatiha ba a sallah sallah ko da jama'u kake bi sallan ka ya bashi to ya hukuncin sallar mutum yake yawan kuma tambaya na biyu shi ma dai akan sallar ne misali yanzu in ka tarro ka zo an kai ruku ka ɗauki ka ɗarmi niyyar sallah kai kabbara kuma kai kabbara ruku ka sarra kan ka riski lima a ruku ka riski lima a ruku kanan da aka taso da aka yi sujada to ya wannan sallar ta ya wannan ruku in kai da baka samu karanta fatiha ba ya wannan sallar raka'an nan ta ka take ita ma wannan raka'an tana cikin ka samu jama'u ko ko a'a sai ka sake in aka yi bayan an yi sallama sai ka sake ciko sallarka.
Na'am sarki. Mai tambaya ya yi ƙoƙari. Tambaya na farko shine mutumin da ya zo ya samu sallah a cikin jam'i amma bai karanta fatihatul kitabi ba. Duk wanda bai karanta fatiha a sallarsa ba a matsayin yana mamu ba limami ba sallansa tana. Shi karanta fatiha ga mamu mustahabbi ne a mafi ingancin magana ba farilla bane kuma ana son ya zama mustahabbin nema a lokacin da limami yake karatu a sirri misali karatu ne a sirri ba yar bayyanawa ba limami yake yin karatu to kana da daman kai ma ka karanta fatiha kamar yadda yake karantawa saboda me yasa ana kiyaye Allah ya kiyaye limamin a ɓoye sai ya zamto ya yi kuskure a fatiharsa, to sai kai fatiharka sai ta isa muku da izinin Ubangiji. Amma kuma limam yana karatu a bayyana kai ma kana karatu to waye limam. Ya zamo an yi limamai biyu, irin wani masallaci aka turo mini na wasu matar kan musulmai sun yi sallah guda biyu a waje ɗaya. To abu na gaba shi ne, idan har aka zo limami ana bin limami, in ana bin limami sallah, to mutum ba zai yi karatu ba sai in limamin yana yin karatunsa ne a koyi. Saka kai karatun da kake a matsayinka na mamu ba wajibi ba ne, ko kai ko kakka yi ba ta shafi sallah ba. Ko kai ko kakka yi ba ta shafi sallah ba. Limami da shi ake ba da hukunci. Wai kai ne kana ana tuka moto kana ciki. Na ba yana taka birki ne?
A'a.
In kai kwana wuta ba sai kwana ba. in ka taka birki bata taka ba limamin da direba shine zai iya kwana moto ta yi kwana ya taka birki ta taku sannan abu na gaba shine shi limami limaminka shine wanda zai bata a karatu ka gyara masa shi yasa inda limamin wani kana cikin sallah sai ka ji wani ya katse ya kakare sai ka bude baki ka gyara masa to naka sallan ta baci nashi kuma tana sai da kai ga kai kana ɗan gidan wani ilin sallan kan tana nan kana baya limamu kake ko limami kake wa kanka ba za ka gyara ma wani ba amma limamin ka idan ya cije za ka gyara masa sai sallan naku ne tare to wannan abin da nake so in sarwa shi dan uwa shine sallah ma mu ba wajibi bane yayi karatu a bayan limami mustahabbi ne ana son yayi karatu idan limami yana karatu a buɗe sannan idan limami da ka zo za ka bi shi sallah sai ka samu ruku'u to ka samu sallah ko da baka samu tsayi wannan ba da karatun fada da karatun sura ka samu sallah man adraka ruku'a man fatahu ruku'u faqad fatahu salah wa man adraka ruku'a faqad adraka salah duk wanda ya samu ruku'i ya samu faqad adraka raka'a afwan man fatahu ruku faqad fatahu raka'a wa man adraka ruku'a faqad adraka raka'a wanda ya samu ruku'i ya samu raka wanda ya rasa ruku'u kuma ya rasa wannan raka saka wannan ma hujja ne ga wanda zai ce maka sai kai fatiha to yaya hukuncin wanda ya zo ya samu ruku'i bai samu fatiha ba to wanda ya samu ruku'u bai samu fatiha ba kaga ma'ana dai bai da sallah kenan bai da wannan raka to kuma wannan ba haka bane ijma'in malamai na da wannan raka Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dace na'am To.
wannan shi ne tambayar mu na ƙarshe Eh, Insha jama'a kuna Allah.
akwai tambaya na ƙarshe kenan, amma na ga jama'a kuna Mm.
turowa ku yi hakuri. Ah, Eh, insha sai Allah, a samu alkawari muka yi.
gobe ne mu rage lokaci sai mu amsa su insha Allah Eh, Allah ya taimake mu alkawari muka yi cewa Allah ya ba mu am- nasara.
eh, tambaya biyar shayi zai ah, amsa, amma kun ga jama'a da kuke tuka tuturo, ku yi hakuri ba za mu iya amsawa ba. Shi dai in Allah ya kai mu gobe muna cikin watan Ramadana. Ah, Alhamdulillah jama'a kamar kana muka yi magana ah, shayi ya muna karatu ah, a watan Ramadana tafsirinsa halka na uku ke ga ah, cikin 6 ah, ah, April 6 April 2002 eh, 2022 da Sheikh ya mana wannan karatu. Ah, jama'a kun ganna ta mantuwan azumin ne yana bani wahala ne ma yau ba mu sha ruwa ba duk da haka shi yasa amma alhamdulillah mun gode wa Maulana Sheikh Malam Nasir Sheikh Ado Musa Tafawa Balewa da yake amfanar da mu sosai wannan karatu da Sheikh yake zai zama diary ne abu a, a, abu ne da ba mu ba bayan mu ba mu nan duniya muke alfahari cewa ‘ya'yanmu jikokinmu su ma za su kalla su ma ya yi musu amfani a kafa hujja da shi abin da shehi yake karanto mana a nan. Ah, jama'a insha Allah masu tambayoyi ko mun gode muku sosai akwai abin da jama'a suka roƙa cewa ai abin da muke yi a da bi ma'ana ah, wurin tambayoyi ko kuma maganganu masu muhimmanci ko da ke duk karatu tuka shehi yana da shahanam yana da muhimmanci amma muna cuccuro wasu ababa da zai amfanar da jama'a shine kan irin tambayoyin da aka yi nan Ah, zai amfanar da jama'a insha Allah za mu ci gaba da haka yau zan yanyan wayannan wuraren insha Allah za mu saka muku a nan wayanda ke da irin wayannan matsaloli insha Allah za mu ji kuma ya yi mana amfani sosai akwai bawan Allah na tuna jiya da ya roka wai shai ya yi maganan ah, bima na ah, kafara kafara ya kama ta a cikin azumi amma gaskiya shi yana jin kafara kafara bai san kafara ba Ah, da in yi hakuri mu roki shehi ko da minti ɗaya biyu shehi ya nuna masa kan da ake Kuma insha Allah insha Allah duka in mun zo gobe zamu zamu zamu yi bayani akan kafara ne ma'ana me yawa yake yanke wajen insha Allah insha to Mm, bawan saboda Allah lokacin ya na san in kana kallo na zaka ji a kan wannan kafara ya maulana ya nuna cewa gobe zai muna wannan wuri ya nuna mana kan da kafara in ya kama ka ake iya a yi kafara saboda akwai kafara wasu na tambaya domin cikin tambayar zama to akwai kafara ko mutum ya yi rantsuwa sha ce kafara azumi a ce masa kafara to shi dai gaskiya ya rasa wanne ne kafara duka abu a da bambanci da bambanci Eh, da Eh, ba da bambanci.
insha Allah gobe shai zai bambanta mana ya nuna mana sosai akan kafara kuma za mu yanke wurin mu saka domin ya yi mana amfani sosai.
insha Allah gobe in mun yi karatun mu na minti 40 ko sai mu ware sauran mintuna mu fara amsa bayanin kafaran kafin mu amsa tambayoyi sai da mu wayan zaka kusan karfe biyun dare yake shiga mana to insha Allah kuma muna fatan Allah ya sashe mu tare da wayanda za su Am, To ya malana sai Gaban- ai mana addu'a kenan tun da karfe biyu.
eh, ah, mu- To اللهم صل على saka سيدنا shai.
محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا اغفر لوالدينا ربنا اغفر لوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات- والأموات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بأن ياكل أشعر Ogo. Mashallah. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya saka da alkhairi. To jama'a ah, in Allah ya kai mu gobe muna da karatu sannan kuma akwai wani bawan Allah shi ma da ya zo akan wata ƴar uwa da muka yi mai ciwon HIV AIDS ya kawo labarinsa shi ma yana da wannan ciwo amma yana son ta tsakani da Allah shi ma za mu ji labarin shi sosai labarin shi abin tausayi ne wannan labarukan da muke sakawa ba muna sakawa ne domin ka zo ka ji labarin wani ba a ka zo ni da kai mu ji mu gyara hanyar mu mu duka masu laifi ne ni mai laifi ne kai mai laifi ne amma akwai wasu ababen da muke yi ba laifi mistake ne da ba mu gane ba ba mu sani ba to irin wannan mistake shi ga ya kai ka cikin halaka ya kai ka cikin abinda wala al- amma in ka ji na wani shi ka dauki kai ma ka gyara hanyanka kisa insha Allah gobe in Allah ya kai mu za mu zo da wannan labari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh